ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an umarce ni da wani gari garin da ke cin garuruwa ya wato cewa tana cin garuruwa yana yiwa ta fuska biyu abu na farko cewa nan ce madakatar rundunoni na musulunci shi yasa daga gare ta ne aka ci garuruwa aka ribato dukiyoyinta wato abu na biyu shine cewa wato madina ne za a ringa kai ganima ta garuruwa duk ganima da aka samu ko jizya ko haraji na wani gari a yi haƙinsa a kai ga madina ya kunu da mutane suna kiran garin ya sirbu amma sunanta madina tana kore mutanen da ba na shirki ba kamar da zirga-zirgar ke kore daudar bakin karfe na ima haya yake ima malik yamin hadisi ya karbi shahin wata ya karbi daga mahaifinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato hadisin ya zo a nan mursali inda Urwa ibn Zubairi bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk maruwatan muwadda haka suka ruwaito banda ma'alu ma'alu shi yanda ya ruwaito daga maliku wato imam malik ya ce hisham yamin hadisi ya saba daga mahaifinsa cewa aisha ya karbo wato shi ya wato din ya karba ne daga aisha manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce menene anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai fito daga madina don ki daga gare ta sai ko Allah ya musanya masa wanda ya fi ya musanci yawon madina wanda ya fi shi haya ce imam malik ibn hadisi ya taɓa daga shahin wata ya taɓa daga mahaifinsa ya taɓa daga ɗan uwansa shi rubatun na zubairu ya taɓa hadisin wajen wansa shi ne abdullahi na zubairu shi ko ya taɓa daga suwanu na abin zuhairu ya ce na ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a buɗe kasar yaman wasu mutane su tafi gare ta wato suna ki suna ɗauki da iyalin ɗauki da iyalinsu su tafi da iyalinsu can da duk wanda ya zama ya bi su da ba sa kula su zauna a madina madinan ta fi musu da a ce sun sani za a buɗe ƙasar sham wasu za su zo suna ɗauki suna tafiya can su lantu da iyalinsu gaba ɗaya da duk wanda ya zama ya fita su ya bi su amma da za su daure su zauna a madina madina ta fi musu da a ce sun sani za a buɗe iraq wasu mutane za su zo suna tafiya da kayan su can gaba ɗaya su ɗaura su koma can ga wadata ta samu su laftu da iyalinsu da duk wanda ya zama ya bi su alhali madina ta fi musu da a ce sun sani haya min hadisi in ji ubaidullahi ya taɓa daga imam malik an ibn himasi ya taɓa daga ibn himasi ya karɓo daga amminsa ya karɓo daga abu huraira cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce latutrakannan madinatu za a bar madina tana mafi kyau yadda take har ya zamo kare kan zo ko kura ya je ya ci abinci ko wato ko ya bawani ya je ya fi tsari a bisa satar al'amudan masallaci da ko akan yin barima ma suka ce ya rasulallahi zalika zaman to a sannan ƴaƴan itatuwa da ke gonakan madina nawaye kenan yace wasu bayi ga masu cin su wato masu yawo don cin abincin su ne tsuntsaye da zakoki imam malik yace yamuwa da sani malik ya haya ce imam malik yamin hadisi cewa labari ya isa masa cewa marar abdulazizi yayin da ya fito daga madina ya kokowar gare ta ya kuka ya sannan ya ce ya muzahi ya fatil madina kana jin tsoro shi wato da yaransa kana jin tsoro ka zamo daga cikin wanda madina ta kora duk wanda zai fita daga madina haƙƙinsa ya tunani anya ko ba dan yana dauɗa ba ne shi yasa har zai fita daga madina to abin da ya zo a cikin mai da madina hurumi abin da ya zo a game da mai da madina hurumi wani lafiyar hadisi ya tabo daga imam malik muttalib ya tabo daga amuru bararren muttalib ya tabo daga anas ibn malik ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dutsen hudu ya bayyana gare shi manzo Allah ya ce wannan dutse ne da yake son mu mu ma muke son sa ya ubangiji hakika nabi ibrahim ya mai da makka ta zamo harami ni ma ina haramta abin da ke tsakanin duwatsun madina biyu ya haya ce maliku ya min hadisi ya taba yin shahidin zuri ya taba daga sayyidin musayyabi ya taba daga abi huraira cewa hasan ce na cewa da zan ga tsarayi tana kiwo a madina tarta'u tana kiwo a madina da ban firgita ta ba da ba zan yi zan firgita ta ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an ke tsakanin duwatsun madina biyu harami ne mai ya ce imam malik ibn hadisi ya karɓi da nasu biyu sabni yusufa ya karɓi daga dan ansari ayyub al ansari ya ya karɓi daga abi ayyub al ansari gilmana ya samu wasu yara sa'alaban sun fakar da wani dila zuwa wani kuɗa wato wani waje wani mahaɗa da ɗara ɗan an ya kore su daga gare shi imam malik ya ce a ban sani ba sai ko cewa shi abu ayyub al-ansari ya ce yanzu daidai ne a ce za a yi wannan a hadamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce za a kori dabba dabba a farauta wanda na samu hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga wani mutum ya ce zai duba sabitin ya shigo gare ni ina wani waje da ake kira aswafu aswafu din nan a gefen madina ne hakika na farauto wani tsuntsu sai karɓe tsuntsun daga hannuna ya sake shi abin da yanzu a cikin annoba a madina ubaidullah ya ce amin hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga sa'in da urwata ya taba daga mahaifinsa ya taba daga aisha uwar mummune aisha ta ce yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai a sai na abubakar janta ya kama shi zazzabi ya kama shi haka nan bilal ta galar ta ce ta datu alaihi ma na shiga gare su na ce ya baba ya jiki ya bilal ya jiki ita ce abubakar ya kasance idan janta nan ya tsananta gare shi guru ya kance musabbahun fi alihi wal mawdu annanin shiraki na alihi kowane mutum mai wa abin wayewa gare ne a cikin iyalinsa alhali mutuwa ta fi kusa da shi fiye da hancin takalminsa bilalu ya kasance idan ya ka cire wato jantan ya sauƙaƙa gargare shi a ƙiratahu yana ɗaga muryarsa ya ce alalata shiri hal abitan na lailatan biwadi wa hauli isiru wa dalilu wa hal aridan yawman ya na jinnatin wa hal ya buwalle shabatin wa tafilu ala na'am kaitan ƙaramin sani na zan samu ku a ce na kwana wata koda dare daya a wani waje fili alhali wato tsirin iziru da tsirin jalilu suna daura da ni wato sunan wato bishiyoyi ne da suke a ƙasar makka yadda zan samu in gangare wa ruwayen wato rafin madina ko da rana ɗaya dutsen shamatu da za dutsen tafiru za su bayyana gare ni wato yana tuna wato makka kenan yana bege zuwa makka aisha ta ce na je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba shi labari sai manzo Allah ya ce ya ubangiji muna roƙonka ka sanya mana san madina irin san da muke wa makka kuma ya zama san mu ga madina ya fi tsanani fiye da san mu ga ah, wato makka ka sanya ta ta zamo gari ne mai lafiya ka albarka gare mu a cikin sa'an mu da mu da mu da eh, am sa'in madina da mu da nabinta ka ciri jantanta ka sani jantar a kasar jufa ya koma can imam malik yake ya musaidin ya nuna ya faɗa min cewa aisha ta ce mm, ta ce ana nuna ya ta kasance yana cewa inna gaba na haɗin homin fauƙin lagatara ayatul mauta hakika na ga mutuwa tun kafin ɗanɗanansa hakika matsoraci mutuwarsa tana daga samansa wato gani yake kamar za ta nan za ta faɗo masa koyaushe a tsorace yake ya haya imin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga mu'amin da abdullahi mujammir ko mujmiri ya karbo daga abi huraira abi huraira ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku akan hanyoyin madina
bayan da za a yi annoba ta shige ta ko da biyar abin da ya zo a cikin kauran a da asirar yahudawa don su su kaura daga ƙasar madina ba daidai bane a bar yahudawa su zauna a ƙasar madina ubaidullah samun hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga salim da abi hakimi ya ji umar ibn abdul aziz yana cewa yana cikin ƙarshen maganar da ta fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallama yake Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara sun mai da kaburburan annabawan su gurin sujada kada a yadda abu ya kayanna la ya kayanna dinani kada a bari addini bi su wanzu a kasar larabawa ba daidai bane a duk wani mai addini ya zauna a jaziratul arab in ba musulmi ba musulmi kawai Ubaidullahi ya ce hayanin hadisi ya tabo daga Imam Malik ya tabo daga Ibn Shahar Zuhuri ya raga ya sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai da addinai biyu ba ta da tsibirin larabawa Imam Malik ya ce Ibn Shahar ya ce Sayyidina Umar ya bincike daga wannan har sakan kan cewa da yadda ta zo masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai ba ne addinai biyu su haɗa a tsibirin larabawa wannan ne ya sa sayidina umar ya sa yahudawan haibara dole suka yi ƙaura imam malik ya ce hakika sayidina umar ya sa yahudawan da jirana su ma sun yi ƙaura da fadaku amma yahudawan haibara sun fita daga gare ta wala min al'ayar shay'un ba su da kome na daga dabino ko min samari daga yayin itatuwa ko daga ƙasa ko gonakan ba ba su da kome tunda su cin su aka alwata amma yahudawan fada ku to su an ba su rabin yayin itatuwan rabin gonakan Umar Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu da su ne bisa rabin ‘ya'yan itatuwan da kuma rabin ƙasar. Sai sai na mara kimanta rabin ‘ya'yan itatuwa da rabin ƙasar aka yi musu kima da zinari da azurfa da raguma wahi bayanin da igiyoyi da sirridda sannan ya ba su kimar ya kore su daga gare ta yasa suka yi ƙaura dole daga ƙasar. matattara abin da ya zo a game da lamarin madina ubaidullah sharin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga sharin ubata ya karba daga mahaifinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dutsen Uhud ya bayyana gare shi sai manzo Allah ya ce wannan dutse ne da yake son mu mu ma muke son sa ubaidullah sharin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn sa'id da abdurrahman ibn al-qasim أن أسلم شوى أسلم بلادا عمر بن الخطاب أخبره يا بعد الرحمن بن القاسم لاباري شوى يزد سردان عياش وان يكي لزمنو مهزوم يقد سنتا أو جنسا الحالي أنا كان هنيا مكة sai aslam ya ce da shi wannan abin sha umar na ɗan yana son sa sai dan ayyashin ya ɗauko kadhan kazina wato ya ɗauko akushi babba na wannan a wannan tsumin faja a bihi ya zo da wannan tsumin wannan akushin ƙato da tsumin nan izo umar ibn al-haddabi ya ajiye a gabansa ila fi sai na umar ya kusanta shi zuwa bakinsa sannan ya ɗaga kansa Mm, sai umar ya ce wannan abin sha ne mai daɗi ya sha daga gare shi sannan ya miƙa wani mutum da yake dama da shi yayin da zana ayyashin ya koma zai tafi umar na haɗa da ya kiransa ya ce kai ne an ce ka ce wai na makka ta wuri muna madina wai makka ta fi madina Allah ya ce na ce ai ai ne ta da ce makka ta fi madina ai makka harami ne na Allah aminci ne na Allah ga ɗakin Allah a yi ta sai umar ya umar na hada da ce ni ba ina magana ba akan kaba ko haramin da Allah ya sa a wajen sannan sai na umar ya ce yanzu kai ne mai cewa maka ta fi madina ya ce ya ce abin da ya sa saboda ita maka harami ce na Allah aminci ne na Allah ga ɗakin Allah a cikinta umar ya ce ni ba zan ce komai ba a game da haramin Allah ko a game da ɗakinsa san haɗan ayyashin ya tafi wato a shi ya masa musun wannan fahimta tasa abin da ya zo a cikin waba'i Ubaidullah ya min hadisi ya kaba daga Imam Malik ya kaba daga Nishadi Zuhuri ya kaba daga Abdulrahman ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Hattabi ya kaba daga Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal shi kuma ya kaba daga Abdullahi ibn Abbas cewa Malam al-Haddabi ya fita zuwa Sham har yayin da ya kai da ake kira Sarga Umara'ul Ajnari sai kuma dojin rundunoni suka tare shi a wajen akwai bada sanar jarrahi da jama'arsa suka ba shi labari cewa wa ba'i ta ya amfa ƙasar sham ana annoba ana mace-mace wato abdullahi abbasin ya ce sai na umar ya ce ka kira min muhajirai na farko aka yi kiransu sai na umar ya shawara da su ya ba su labari cewa wa ba'i ya arko a ƙasar sham suka yi saɓani tsakaninsu wasu a ciki suka ce ka fito ne don lamari ba ma ganin an tarji a lokaci za ka koma gida ba tare da ka cimma wannan lamarin ba wasu ko suka ce ga ragowar masahabai ga ga ragowar mutane tare da kai da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ganin a ce ka kai su wajen wannan waba'i ana annabana ana mace mace ka je da waɗannan suka mutu a can ai ba abu ba zai daɗi ba sai na mare ce ku tashi ku bani waje sannan yake ka kira mu mutanen madina fada autuhum sai na kira su ya shawara da su su ma sai suka bi tsarin muhajiran nan aka sami saɓani tsakanin su kamar yadda su ma muhajiran aka sami saɓani tsakanin su na asirin na umar ya ce ku tashi ku bani waje ku tashi daga lini sannan ya ce ka kira min wanda suke nan daga dattijan shawa wadda wanda suke hijira tun kafin abudun makka ya kiransu mutum biyu ba su saba ba ga sayyidina umar a- daga cikin waɗannan shawarar su duk ta zo ɗaya suka ce da shi mu a ganinmu wani maka koma da mutane ala hadal wa ba'i kakka kai su kan wannan an- annobar sayyidina umar ya kira a cikin mutane musbihun ala zari ni mai wayar gari ne akan dabba ta zan tafi ko ma ku wayar gari akan abu uda ubaida sai yace ya aminal mu'minin ne zuhudu za ta daga kaddara Allah in Allah ya kaddara sai mun mutu ba sai mun mutum ba Umar yace kai ina ma yi burin ina ma ba kai ne ka faɗi wannan magana ba ina ma a ce wani ne ya faɗa kwarai gaskiya ne ila kadarin lahi za mu gudu ne daga kaddarar Allah amma zuwa wata kaddara ta Allah ba ni labari da a ce kana da raguma ba ba ta sauka a wani fili udwa ta ni da yake da bangarori biyu ɗaya daga cikin bangarorin mai yalwa ce mai kaka ce ɗaya ko mai fari ce da ba ba ciyayi a wajen ashe idan dabbobin nan naka ka kai su suka kiwo a wajen da yake mai yawan ciyawar al- ba Allah ba ne ya kaddara ka kai ta wajen ka ce kiwo in kuma ka kai ta wajen inda yake ba yalwar ciyawar ka yi kiwo a wajen shi ma nan dai ba Allah ba ne ya kaddara za ka kai ta ta kiwo Abdurrahman da Abin sai ya zo sanda duk ake wannan maganar baya nan saboda wata bukata ta sa sai ya ce aini ina da masaniya ma akan wannan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in kun ji annoba ta arko a wata ƙasa to kar ku ce za ku je inda ake annobar idan kuma annoban nan ta arko a ƙasa alhali kuna zaune a ƙasar kada ku fito gudu daga gare kada ku ce za ku gudu daga annobar yace sai na umar ya gabi ubangiji ya wato akan gashi ma an samu dahir akan magana sannan ya koma madina ubaidullah ya ce amin hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga imam madina al-munkariri kuma ya taba daga salim ibn abin nazi daga na umar ibn al- ubaidullah ya taba daga ana ibn sa'id ibn abi waqqas ya taba daga ma'aikatan sa'id ibn abi waqqas ya ji shi yana tambayar Usama ibn Zaid cewa me kaji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a game da annoba Usama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da annoba wata azaba ce ursila da aka sako ta ala da'ifati min bani Isra'ila bisa wasu jama'a daga banu Isra'ila ko ko akan wanda suke kafin ku idan kun ji labarin annoba ta afku a ƙasa kan ku ce za ku shiga inda ake annoban nan idan kuma annobar ta afku a ƙasa alhali kuna zaune a ƙasar da annobar ta afku to kan ku ce za ku fito don gudu daga annobar a ubaidullah ce min hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga ibn shabi zuhri ya kaba daga ibn amir ibn rabi'ata cewa madarna al-haddabi ya fita zuwa sham yayin da ya je gu da ake kira sarga sai ya sami labarin cewa annoba ta arba a ƙasar sham sai abu ramanu na afin ya ba shi labarin cewa nana sallallahu alaihi wasallam ƙara ya ce idan kun je annoba ta arba a wata ƙasa kar ku ce za ku inda ake annoban nan idan ku annoba ta arba a ƙasa alhali kuna zaune a ƙasar kar ku ce za ku fita don gudu daga annobar sai ina umar ya dawo daga sarga bai ƙara fashin din ba da wanda ce ya min hadisi ya haɗu wanda ce ya min hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga ibn shahadi ya kaba daga sa'id ibn abdullahi cewa umar ibn al-haddadi ya dawo da mutane ne daga sarga saboda hadisin abdurrahman ibn auf na wanda ce ya min hadisi ya kaba daga imam malik ya ce sai ya samu labari cewa madamnan haddadi ya ce birukubata wallahi samun ta gida abu da ake kira rukubatu wato kasar banu amir ne tsakanin makka da iraq ya fi soyuwa zuwa gare ni daga gida goma a ƙasar sham yace a imam malik yace lidulil amari yana nufin saboda an fi daɗewa a wannan guri wa a shi rukubata din da wanzuwa an fi da- samun kwanciyar hankali saboda ƙasar sham ana yawan annoba annoba na yawan zuwa ƙasar sham to a kitabu babin hani kitabu kadar littafin bayani akan da wato kadaru hukuncin Allah abinda Allah ya kaddara babin nahayi an qawli fil bil qadari hani daga magana a game da kaddara a ce wani abu ya afko a dinga nuna neman nuna kamar ba Allah ne ya kaddara ba آه، عبيد الله يتي أحمد يا هيا يمن حديثي يا تابو دك إمام مالك يا تابو دك أبي الزنادي يا تابو دك أعرفه يا تابو دك أبي هريرة شو ما قال صلى الله عليه وسلم قال يا تي annabi Adam da annabi Musa sun kafa wa juna hujja a ƙarshe sai annabi Adam ya rinjaye akan annabi Musa annabi Musa shine ya fara cewa da annabi Adam kai ne Adam wanda ka jawo bata ga mutane kai ne ka fidda su daga aljanna sai annabi Adam ya ce da shi kai ne annabi Musa wanda Allah ya bashi sanin komai ya zaɓe shi bisa ya musa in istafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami ya za Allah ya zaɓe shi bisa sauran mutane da ba shi manzanci yace i kwarai ni ne yace annabi adam yace da annabi musa qabla an ulaka da ka duba ka gani an rubuta tun kafin a halice ni cewa zan ci daga wannan bishiyar ko baka gani ba yace na gani na gani tun kafin halice ka an rubuta cewa in an halice ka ba makawa za ka ci daga wannan bishiyar sai annabi adam ya ce to yanzu ka ce za ka zarge ni bisa lamarin da an riga an kaddara a kaina tun kafin a halice ni da hajja adamu musa ya haya min ibadullah min hadisi ya kabar da imam malik Uday Sata ya kabar da Zaid ibn Abi Uday Sata ya kabar da Abdulhamid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Hattabi ya ba shi labari daga Muslim ya sayar Zuhani cewa madan al-Hattabi an tambaye shi daga wannan ayar tunanin da Ubangijin ka ya riƙi ‘ya'yan banu Adam daga bayansu ya shaidar da ‘ya'yan nan gaba ɗaya bisa kawunansu a shaida ni ne Ubangijin ku ba suka ce kwarar kai mai ubangiji mun shaida abin da yasa aka yi wannan don kar ku zo kuna faɗa ranar alkiyama cewa ai abin da yasa ba ni imani da kai ba ya ubangiji don muna rafkanannu ne daga wannan sai mu zama ta da yace yan maza da sallallahu alaihi wasallama ana tambaya daga gare ana tambayar sa daga gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta annabi adam sannan ya shafi bayansa da damansa wato har sai fasta haraji sai fitar da zuriya daga gare shi faɗaɗa ubangiji ya ce wa'annan na halice su don aljanna kuma za su yi aiki ne aikin ɗan aljanna sannan kuma ya sake shafar bayan annabi adam ya fitar zuriya daga bayan annabi adam yace wa'annan na halitta su ne don wuta kuma in sun zo duniya ma aikin ɗan wuta za su ta yi shi yasa wannan hadisin ya zama wato babban ta da hankali ga wanda yake ganin yana ayyukan sabo yana ganin shi zuciyarsa ta karkata gare su ta yi daman ga inda aka yi shi shi yasa har yake ayyukan sabon yake zamowa zuciyarsa ta nutsu da haka to sai wani mutum ya ce ya rasulallahi a tuzo ya kyata ne mai ba zai sa tsaya ana aiki manzo Allah ya ce kala ya ce faɗa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji idan ya halici bawa dan aljanna sai ya sa shi ta aiki irin aikin yan aljanna har ya mutu bisa aiki daga ayyukan yan aljanna ko sai duru bi aljanna ta shiga da shi aljanna da wannan aikin idan ubangiji ya halici bawa dan wuta sai ya sa shi ta aiki aikin yan wuta har ya mutu yana aikin ɗan wuta yana aiki daga ayyukan yan wuta ubangiji ya shigar da shi wuta da wannan kofar zulhu bihin nara ya shigar da shi wuta da sababin wannan aikin nasa ubaidullah ta min hadisi ya kama daga imam malik labari ya san masa cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce na ban muku abu biyu ba za ku bace ba matukar sai za ku yi riko da su shi ne littafin allah da sunnata da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wanda la ta mun hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga zaid ibn sa'id ya taba daga amr ibn muslim ya taba daga dawus yamani ya ce na riski wasu jama'a daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na riski su da daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa kowane abu yana amkuwa ne da kaddarawa Allah ba wani abu da ke amkuwa wanda Allah bai kaddara ba da abu da kaga a fito haka Allah ya kaddara Dawus ya ce na ga Allah mu bada yana cewa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komai yana amkuwa ne da kaddarawa daga Allah har gajiyawa da kuma fahimta wato har wanda yake wawaye wautarsa mai kaifin hankali kan hankalinsa ya bayyana fahimtarsa to duk wannan kaddara ce daga Allah ko sai da ya fara faɗar kai su din sannan ya faɗi ajizu ya haya ce imam malik ya min hadisi ya kabar da zayar da sadin ya kabar da gamdin da dinarin ya ce ya garba min zuwa da yana faɗa a hudubarsa ubangiji shine mai shiryar wanda ya so ya shirya wal fatu shine mai fitina wanda ya so ya fitina wanda ya bata wanda ya so ya batar da shi sai ya batar da shi Ubaidullahi ya ce hannun hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga amminsa shine Abi Suhail ibn Malik ibn Abi Amir cewa Abu Suhailin ya ce ina tafiya ta da Umar ibn Abdul Aziz sai Umar ibn Abdul Aziz ya ce da ni me ra'ayinka me fahimtar ka a game da wannan masu kore afkuwar abu da hukuncin Allah masu ganin cewa mutum ne yake da dama ya zaɓar wa kansa ba ruwan Allah a wannan na ce ni fahimta ta an taskace ban ka nema daga ristu tuba daga wannan fahimta ta su idan sun karɓa shi kenan sun tuban shi kenan idan ko ba su tuba ba ka bijirar da su ga takobi ka a kashe su kuma ibn abdulaziz ya ce wannan shine ni ma fahimta ta ni ma dai haka nake gani imam malik ya ce ni ma haka fahimta ta take duk wanda bai yadda ba da cewa da abin da ya afku yana afkuwa ne da kaddarawa Allah to a yi haƙƙinsa a nemi ya tuba in bai tuba ba a kashe shi a ɗau matakin a kashe shi matattara abin da ya zo a cikin ma'abuta wato cewa wato a cikin ma'abuta wanda suke cewa abin da yake afkuwa ba wai yana afkuwa bane da kaddarawar Allah yahaya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga az-zunaidi ya karbo daga arab ya karbo daga abi hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Dukiya ba daidai ba ne mace ta nemi a saki ‘yan uwarta don ya zamo ita ta haɗa abinda ake a afishin ita ‘yan uwar ko udan ita ta auri mijin. domin abinda Allah ya kaddara mata shi za ta samu a ce mace ta ga wani yana auren mace yana kyautata mata haka kawai ce ta kulle-kulle a saki ita wannan din da take gidan ita a auro ta ko ko a'a suna zaune su biyu to ta ta kulle-kulle ya za a saki kishiyar domin ya zama sai ita kaɗai to kada ta yi haka ubaidullah ce amin hadisi ya karbo daga imam malik ya taɓa daga zai dabar ziyari ya taɓa daga muhammad ibn sa'ad al-qurazi yace muawiya ya ce a dan abu sufyan yana kan minbari ya ko mutane lamarin da sha'anin ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar ba wanda ya isa ya bayar da abin da Allah ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya bayar ba wanda ya isa kuma ya bayar da abin da Allah bai bayar ba minhul jaddu duk wani kokari ko sa'a ta mai kokari ko mai sa'a ba za ta amfana masa komai ba sai fa in Allah ya zartar wanda a, Allah ya nufa alheri da shi ya sa shi zamo ya fahimci addini sannan mu'awiya ya ce ya ji wannan kalmomin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbarin nan ya haya min hadisi in ji ubaidullah ya kafa daga imam malik labari ya san masa akan ce alhamdulillah da zai halaka kulla shay'in ka bayan maji ya dukkan ba ta bata ga ubangiji wanda shi ya rike komai yadda yake ya kamata annabi la ya ajalu shay la ya ajalu shay'un anahu wa qaddarahu wanda wato abinda ubangiji ya kaddara shi ko ya kunta shi baya wato baya gaggawa sai lokacin da ya kaddara zai zo Ni abinda Allah ya kaddara ubangiji ya isa min Allah ya isa Allah ya ji duk wanda ya roƙe shi ba abin nema bayan Allah ba wata matuka bayan Allah Allah shine karshe na a duk lamari Ubaidullah ya ce min hadisi ya taba daga Imam Malik labari ya isa masa ana ana cewa eh ba yanda za a yi mutu sai ya cika arzikinsa fidda na bi ku tsaya ku kyautata wajen nema kan ku ɗauka zafin neman shi zai kawo samu a'a kaddarawar Allah ita ce za ta kawo alhamdulillah sun tashi kitabun sun hulurigin na'am eh ba za su yi to eh a wannan akan daidai ne ai da aka ce da abin da Allah ya kaddara mutum kada zai same shi amma ba a ce wato ya zaman cewa kada ya dau mataki ba ko kada ya taka tsantsan ba yauwa kaga kamar wannan na sayi na umar ba gashi ba ya bar karasawa ƙasar sham saboda da ko ya fito da niyyar ya je amma ya bar karasawa da aka ce ga abin da ake ciki a ƙasar sham shi yasa a jefa kai a halaka ba daidai ba ne ubangiji ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahalukati shi yasa ba ba za a ce wato an wato an kiyarda da kaddara ba ne ko kadan ai an ce a yarda da kaddara amma an ce kuma a dau a yi taka tsantsa kada mutum ya jefa kansa ga halaka
shine mai ji da duk abin da bawa yake fada al'alim masani da duk wani hali da bawa yake ciki duk abin da bawa zai fada to ya tabbata Allah yana sani yana jinsa abin da duk bawa zai aikata ya tabbata Allah yana sane da shi
هل ننبئكم على من تنزل الشياطين ko ga to tanazzalu تنزل على كل أفاك نسيم
an yulquna sama يلقون السمع وأكثرهم كاذبون to ba a halu rabbi'ukum kuna so in faɗa muku in ba ku labari ko kafiran makka alaman tanazzalu shayaɗinu gawaye shaidanu ke sauka gawaye shaidanu ke sauka bi hasbi ihdatta ayatul asl asalin ta tanazzalu ne sai aka shafe ɗaya daga cikin ta ne koma tanazzalu inda ibn malik yake faɗa a alfiyarsa wa ma bi ta ainihin rikar sarfi alata ka ta bayyanu ibar shaidanu suna sauka ne ga dukkan gwanin ƙarya kazzabi gwanin ƙirƙirar ƙarya asi mai yawan sabo fajirin maɓannaci misli musailamata wa gairihi min alkahanati kamar misalin kazzabi wanda tun a zamanin annabi a ƙarshen rayuwar annabi ta duniya ya da'awa cewa ai shi ma annabi ne allah ya aiko shi cewa ai shi dinnan yana da rabin duniya manzo yana da rabin duniya shi yasa an raba musu duniyar walakin na quraishan qaumun la ya'dilun yake cewa dan dai na san mutanen ka ba masu adalci bane amma ba dan haka ba ai da ni da kai aka raba mana duniya to irin su musailama su ne wanda shaidanu ke sauka a gare su wanda yake mabandaci daman koyaushe alfajir lilfajir mabannaci yana bin mabannaci ne kamar sa amma yaushe mabannaci zai doshi inda mai gaskiya yake ai ya san ba za a shirya ba ba nasa ba ba nasa bane shi yasa yana bin mabannaci ne kamar sa a wa gairihi ko wani samin alkahanati daga boka yulquna sam يلقون السمع وأكثرهم كاذبون shedanin nan suna sakin jin abinda suka ci daga mala'iku sai su zo su jefar da su jefa shi su sake shi ga bokaye ai ma sami umarnin mala'ika sama din a ma- masdari ne amma an yi amfani da shi ana nufin sunan maf'uli amma an ce al-masnu'a minhum min al-mala'ikati aminda suka ji daga mala'iku suka sato jinsa to shine suke zuwa su faɗa ga bokaye bokaye su ba da labari a ringa ganin sun yi wata burgada a cikin abin da suka faɗa ga wani abu ya kasance to a ta fuskar yadda da can shaidanu ke sato irin wannan ne daga wajen mala'iku a wa aksarun mafi yau su kazimuna ƙarya suke yawon muna ilal musulmi ka ziban kasiyar suna haɗawa da ƙarya mai yawa zuwa abin da